musulunci ina mai matukar wato farin ciki na tsayawa a gabanku a wannan lokaci domin tunatar da junanmu ga abin da zai amfane mu a rayuwarmu cikin addininmu na musulunci amma kamar yadda na tadda malama take bayani ina fatan za a bani aron kunnuwa a ɗanyi shiru na 'yan mintuna ba zan ɗauki lokaci ba bai wuce minti goma ba in ya wuce sha biyar amma idan surutun ya yi yawa aje makarifon zan yi in yi waje kayana domin mu zo mu yi hira ba shi ya kawo mu ba ko? to alhamdulillah abu na farko muna farin cikin Allah maɗaukakin sarki ya halice mu ya rayar da mu cikin wannan addini na musulunci wannan addini mai tsada wannan addini mai girma wannan addini da mutum ba zai iya sayen shi da kuɗi ba zalika min fadlillahi alaina wa ala nati walakinna aktsara an-nasi la yashkurun wannan falala ce daga Allah gare mu da mutane sai dai yawan mutane ba sa godiya akan ni'imar da Allah ya yi musu wannan falala ce da ni'ima daga Allah ba wanda zai san darajar addini sai wanda ya karanci addini idan muka duba waɗanda ba su da addini ko waɗanda ba sa bautawa Allah a cikin addinin musulunci idan ka duba rayuwarsu abin takaici ne abin tausayi ne a wani lokacin mutum ya rasa abin da zai bautawa sai saniya mutum ya rasa abin da zai bautawa sai itaciya mutum ba zai rasa abin da zai bautawa sai dan adam irinsa abin halitta mutum ya ce ma babu mahalicin ma gaba daya yana ganin duniya ita ta samar da kanta amma kai ko ke Allah ya rayar da mu a cikin wannan addini ko dai a cikin iyayen musulmai aka haife mu ko daga baya ne Allah ya fahimtar da mu addinin musulunci muka karbi kalmar shahada dukkan mu mun zama daya a karkashin wannan inuwa ta la ilaha illallah to wannan addini wanda zai nuna mana Allah ne kadai ya cancanta a bauta masa wanda zai nuna mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kadai ya cancanta mu karbi shari'ar bauta wa Allah ta hannunsa addinin da ya zo mana da alqur'ani izu 60 wanda nan ne zamu samu umarni da hani na bauta wa Allah da fassaran da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan alqur'ani a cikin hadisansa wannan addini da yake da littafi guda shine alqur'ani yake da alƙibla guda ita ce ɗakin ka'aba musulmi a duk duniya yake idan lokacin sallah ya yi ba zai je wani wuri ba sai dai fuskanci ɗakin ka'aba ya ce allahu akbar wannan ba ƙaramin addini ba ne shi ya sa muka zama ‘yan uwa gaba ɗayanmu allah maɗaukaki ya kira mu muminai innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum muminai ‘yan uwan juna ne ku yi gyara tsakanin ‘yan uwanku to abinda muke so mu yi irin wannan muhabara an tanada ne domin gyara menene muke yi wanda kuskure da za mu gyara menene ban maye wanda wajibi ne domin mu aikata ku a taron nan wasu 'ya'yanmu ne wasu ƙannenmu ne wasu 'yan uwanmu ne wasu kuma yayinmu ne ko ko in ce wasu iyayenmu ne a wannan haɗuwa da Allah ya yi ku ko da ba wani a waje fuskoki da nake kallo a cikin wannan ka'a a cikin wannan ɗakin taro idan aka fuskanci abu ɗaya za su iya su canza jihar borno gaba ɗaya za ku iya ku gyara garin maiduguri da jihar borno gaba ɗaya idan kun gyaru kuma za ku iya ku lalata maiduguri da jihar borno gaba ɗaya idan kuka lalace saboda haka ashe ba ku muhimmanci ba ƙaramin abu ba ne ba ku lokaci da shiryar da ku da nuna muku abin da yake daidai ba karamin aiki ba ne don kowace daga cikinku ko dai ta zama uwa mai yaya ko ta zama yaya mai kanne ko ta zama kanwa mai yayu ko ko ta zama mata mai miji da dangin miji a dukkan matsayi kowace tana da dama da za ta yi amfani da shi domin gyaran al'umma shi gyara shine ke da wuya ba barna ba barna yana da sauki yanzu wannan ɗakin da muke ciki idan muka ce a rusa kafin nan zuwa sallar la'asar za mu iya lalata ta ko kuwa amma idan aka ce mu gina wannan ɗakin ina ganin zai ɗauke mu wata biyu kafin mu ƙarasa a cike nan ɓarna yana da sauƙi gyara ne yake da wuya yanzu idan aka ce mutum ka kashe mutum yanzu nan ko ba wuka ba komai za ka iya ka bubbugi mutum ka daddanne shi ka makure shi ka danne hancin har ya mutu ko amma idan mutum ya tsatsa ta karye an ce ka gyara waye zai gyara sai mai gyara mai gyara ma in ya daure sai ya dauki lokaci kafin ya kama me yasa saboda gyara yana da wuya barna ce ke da sauki saboda haka ina jan hankalinmu karatun da kuka zo wannan makaranta kowace daga cikinku akwai wa'anda ta bari a gida shin ba kwa son iyayenku ne ba kwa son iyayenku ba kwa son ƴan uwanku ba kwa son danginku amma duk da kuna son su kun bar su kun zo wannan wurin a ce kenan abin da ya kawo ku wannan wurin ba karamin abu bane iyaye da kike so ki gansu kullum yayu da kanne da kuke so ku gansu kullum wata ran in kin je hutu kina dawowa makaranta iyayenki su kuka za su yi ko yayunki ko kanninki za su yi kuka kina Allah Allah a samu hutu ki je gida a ga dangi amma kin bar su kin zo nan kin zauna yini da dare kwana da kwanaki sati da watanni me yasa don mu zo mu samu ilimi wanda zai amfane mu zai amfani al'ummar mu zai amfani addinin mu zai amfani kasar mu gaba daya a kenan abin da ya kamu nan ba karamin abu bane bai kamata mu wulakanta lokacin da muka samu ba bai kamata ɗaiɗaikun mutane su ɓata mana ɗabi'a da tarbiyya ba iyaye biyu suka haife mu a aure iyayenmu suka haɗu haɗuwa aka yi aka yi aure dangin uwa da dangin uba aka zauna aka haife ki aka sa sunanki aka zo ana murna da haihuwanki an zo aka sa ki primary school naziri wani wata aka sa ta kafin ta je primary aka sa ki gyatuma kullun da safe tana girki tana wahala ana ruwa ne ana sanyi ne ana zafi ne tana ɗawainiya a kanki ke ki daina surutu mai bakar himar da ke nake cewa na ce ku yi shiru ba da wasa nake ba in na ƙara jin surutu fita zan yi ai ba buga kwallo muka zo ba ko buga kwallo ai kuna ba da hankalinku ko to addini ya kawo mu iyaye biyu suka kula yanzu wata mahaifinta aikin gadi yake wani driver yake wani sai ya yi noma wani sai ya ci bashi a biya miki school fees a ɗan baki wani kanzo da garin kwaki da kulikuli da mai da za ki zo da su makaranta ko da haka iyayenmu suke ɗawainiya don mu yi karatu don mu amfani kanmu don ko tayu idan rayuwarsu ta yi tsawo mu zo muka samu wani aiki muka samu wani albashi mu ɗan tallafa musu da abin da Allah ya tsira mana ba shi ne manufar iyayenmu ba ba shi yasa suke shan wahala ba shin yanzu ya yi daidai mu manta da iyayenmu ɗin nan da ɗawainiyar da suka yi mu zo mu lalace a makaranta mu zama ba mu da alƙibla mu ba mu yi karatun ba mu ba mu yi amfanin ba mu fita shi kenan kawai sai iya gogoro sai iya ɗaura ɗan kwali sai iya sa takalmi mai tsini iya eyeshadow iya fenta leɓen baki iya rangwada da juya duwawu da kwankwaso wannan shine gata ko shine iyawa ba don haka aka kawo mu ba saboda haka abu na farko nasiha da zan yi mana kowace ta duba da wa za ta yi kawance da wa za ki yi kawance annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana kan addinin masoyin shi ne kowa ya duba wa zai dauka masoyi waye za a yi abota da shi mun san a kasar nan akwai barayi ko akwai yan shan giya akwai yan shan wiwi akwai mazinata akwai masu luwadi akwai masu madugo akwai akwai akwai iyayensu ne suka haife su akan wannan halin ko daga baya ne suka lalace a kasuwa suka sayi sata da ƙarya da sauran abubuwan ta ina suka samu ta abokan banza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmanci akan abokantaka kada ka dauki aboki sai mumini wanda in ka ganshi zai tunatar da kai Allah wanda in ya kai kuskure zai gyara ka ba wanda za ka yi laifi ya ce maka ba komai ba ba wanda za ka je addini ko sallah ya ce a ka bari ai sallah ba yau ake ba ai in goshi na nan sallah ba inda za ta je kanunin ganyen guljin ngin bai ya salan da lejin lejin ce kamar ne ya sala zuro lokacin na zo to dole mu duba da waye za a yi kawance shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافه الكير misalin mutum ya ɗauki aboki na kirki da aboki na banza wannan abokinsa mutumin kirki ne wannan abokinsa mutumin banza ne sai annabi ya ba mu misali kamar mutum ne ya ɗau aboki mai sayar da turare da aboki makeri mai busan ziga-zigi sai ta to wannan da za ka ɗauka wanda ya ɗauki aboki mai sayar da turare idan ka zo kusa da shi ko dai ya san maka turaren ka shafa masu sayar da turare suna yin haka ko ko dai ka sayi turaren ko kuma baka saya ba bai baka baka ji kamshi mai daɗin a dukan halaye dai baka yi asara ba ko ka saya ko a baka ko ka ji kamshi don kai abota da mai sayar da turare idan kai abota da makeri ba makeri ga dukan karfe da ya sa a wuta da sauran abubuwa sai annabi ya ce ko dai ya kona rigarka ko ka ji warin hayakin da yake tashi makeri ne abokinka ka shiga wannan ɗakin nashi duk hayaki ya cire wani karfe a cikin wuta yana bugawa sai tarzazin wuta ya tashi ya zai huda ma riga me ya buɗe ma riga wallahi aboki na makeri ne kai ka so ya kana kamshin turare wallahi aboki na mai sayar da turare ne kai ka so haka idan za ku yi kawance da zaran kin zo makaranta ki duba da wa za ki yi kawance ki zo da wannan manufa mai girma mu zama muna da ulul himma ɗaukakkiyar wato himma manufa mai daraja ina so in yi karatu in zama likita in zama mai aiki in go zama nas ko midwife ko kowanne zan yi in zama ma'aikaciya kaza in zama shugabar makaranta ta mata in zama in zama idan kin shiga da wannan kyakkyawar manufa mai girma to Allah zai taimake ki gurgurdon niyyarki da kika shigo aikin da shi amma idan kika zo bari in shiga ni da ina so a ganni a mota mai kyawu na kada gogoro na na sa a cuci maza nayi kaza nayi kaza in wannan ne tunaninki to zai yi abin ya zo miki ko ta hanya mai kyawu ko ta hanya mara kyawu za a samu mutanen banza yau lalacewa ta kai lalacewa a duniyar da muke ciki muna da kungiyoyin asiri iri-iri da suke neman su lalata mana tarbiyyar yaya an ji an yi training yara a secret cult a secret society an tarbiyyantar da yara an zo an nema musu admission a makarantu an sa su a ciki sun zo suna farautan hankulan 'ya'ya mata ko 'ya'ya maza sai a zo a dinga hira a dinga cusa miki wasu ra'ayi a dinga cusa miki ra'ayi na a ce spiritual ne za a yi kaza za ki zama kaza za ki samu kaza za ki iya ki kaza sai a ɗauki hankalinki daga manufan da iyayenki suka tura ki makaranta lokaci ɗaya wata ta zo ta canza miki tunani ta tada ke daga wannan kyakkyawar manufa lokaci ɗaya sai a tadda ke kin zama wata hamjakiyar boka ko ki zamanto hamcakiyar malalaciya wadda ta gagari kowa wannan ba shine manufa ba saboda haka kowace ta duba da wa za ta yi kawance in kin shigo akwai wanda suke kokarin karatu in kin ga wata tana da kokari a aji ki kokari ki kawance da ita don ke mace zama kina da kokari kada ki dinga kawance da dolaye ragwaye kasalallu masu bacci da, da safe a aji masu browsing da daddare a daki karki zama da gaske irin wannan ki dinga zama tare da waɗanda suna tunanin iyayena da suka sha wahala ya zan yi in taimaka musu babana ya sha wahala a kaina ya rasu kafin in gama makaranta kafin in je in zama wani abu to ina so in yi kokari in yi aiki in samu kuɗi in gina masallaci in yi sadakan shi ga babana don Allah ya isar da ladan gare shi wannan tunanin tunani ne mai girma amma za a samu a cikin irin ku kar ku raina shekarun da kuke ciki kar ku raina halin da kuke ciki kamar yadda na faɗa da farko za ku iya ku gyara gari gaba ɗaya za ku iya ku ɓata gari gaba ɗaya ba haka ba wasa nake faɗa ba da manufa nake faɗa ba haushe ke cewa wake ɗaya shi ke ɓata iri gaba ɗaya a kenan za a iya cusa mana domin mun san fitintinu da muka shiga fitinar boko haram mun san ta ko ko akwai wacce ba ta san boko haram ba kun ji dai karan bama bamai bindigogi an kashe wasu naku an sai an kashe angonninku me yasa aka kawo mana wannan fitina ba a so jihar Borno ta zama wani abu Borno Allah ya dauka ta bai wanda zai saukar da ita Allah ya riga ya daga ta musulunci bai shigo Najeriya ba sai ta hanyar jihar Borno Borno nan da aka raina yau ana walakanta mu ana tozarta mu wallahi ba a cutar da mu ba sai don addini wa ma naqamu minhum illa an yi uminu billahi al'azizil hamid don imanin da aka yi wa Allah ne jihar borno tana daga cikin in ce mamlakati kanin borno jihar borno sabuwar suna ce kanin borno ake cewa ta shiga libya ta shiga niger ta shiga chadi ta shiga cameroon duk tana kanin borno tana daga cikin dauloli da suka mulki duniya musulunci ta yi shekaru kusan dubu suna musulunci tsantsa ba wani addini wannan daula tana ciki don wannan ana so a zo a yi habesin dinmu a ruguza mu a girbe mu a ƙarasa mu aka kawo mana wannan fitina wannan boko haram ba aikin almajirai bane ba aikin yara kanana bane ina suke samun wannan kudin ina suke samun wannan bindigogin ya za a ce almajiri ya gagari sojan Najeriya da hankali zai dauka ne ya za a ce almajiri yana da AK47 kowane ɗaya ya kai miliyan ɗaya ya zama kamar albasa a bakin kaso a hannunsu arsashi na soja zai kare nasu bai kare ba motoci suna da shi wanda sojoji ba su da shi ina aka samu makiyanmu makiyar borno makiyar addininmu makiyar ƙasarmu su suka kawo mana saboda haka kar mu yi mamaki a makarantu suna iya ɗaukan 'ya'ya mata a dinga tarbiyyantar da su a yi training ɗinsu yana iya faruwa a ko'ina wani kes ya faru a abuja a wani gida ana ɗaukan irin yara mata masu wanke-wanke aka ɗauki wata yarinya ta yi wanke-wanke a ce 'yar secret court ne an ɗauke ta an yi training ɗinta sai aka tura su ana tura su gidaje don su yi wanke-wanke yarinyar nan tana zuwa tana ɗaukar yarinya akwai matar ta haifi yarinya karama ita ma karama ce shekarunta bai wuce sha biyar sha shida ba sai ta ce za ta ɗauki bebin wannan matar wai za ta shayar da ita nono yaushe mata fara fit da nonon tukun ina take da nonon ruwa uwar yarinya tana ta hanawa tana ta hanawa wata nan da uwar ta fita ta dawo sai ta tadda wannan yarinya tana shayar da wannan bebin wannan matar ga nonon ta karama ne bai girma ba sai kuka ce ba na hana ki ba wani nono kike da shi zaki shayar da yata ta kwace yar sai ta ce mata jininta da na ja ne zan mayar mata me jininta da na ja zan mayar mata sai matan nan ta ji zafin magana ta kira miji aka je police station aka je ina sai aka ce to ta mayar sai ta ɗauki yarinya ta gogoge a jikinta ta burgi ma kamar yadda za ka goge jikinka da soso wai ta mayar mata jinin to jinin wani kin ja a jikin gidan ko baki ja ba na ja na baban to ki mayar ba zan iya mayarwa ba na riga na ba su to na uwar kin ja ta ce a'a kullum in na zo zan je na uwar sai ta yi addu'a sai in kasa ja kun ka amfanin addu'a in tana kwanciya tana falaki da nasi in na zo zan ja jinin ba zan iya ba kaga wannan ya faru wannan tabbataccen labari nake baku ba almara ba ce saboda haka suna da wannan training din suna da kokari suna da manufa za su yi su tarbiyyantar da nasu su zo su nemi admission a makaranta kamar yadda kowa yake nema a shigar ta zo tana sunan karatu sai ta dinga kawo muku wani abin da aka yi tsafi na abinci ga kuma ta da kwaɗayinku na lashe-lashe da ciye-ciye a kawo miki wani chocolate a kawo miki wani biskit a kawo miki wani abu alhali sun yi tsafinsu a ciki kina cin wannan abin sai ki jikin fara rikicewa sai abin da suka faɗa sai abin da suka sa ki iyayenki sai ki gansu kamar kwali empty su yi ta magana a banza akwai wa'inda suke mallakan ki suna jujjuya ki saboda haka a san da wa za a yi kawance a san manufar da ta kawo mu makaranta a lazimci addu'o'i a riƙe addini a kula da sallah sannan wasu kuma wai sun waye wai sun kai matsayi wai suna maɗugo a makaranta mace tana sha'awar mace ‘yar uwarta lesbianism ko? ko ba shi ba ne na san akwai a wannan makarantar ko babu Allah ya sauwake Allah ya fallashe su in masu ganewa ne Allah ya sa su gane su tuba in ba masu ganewa bane Allah nisantar da su daga barin mu Allah shiga tsakanin mu da su wannan dabbanci ne a yaushe mace za ta sha'a mace ƴar uwarta yanzu gyati marki da mace suka zauna suka haife ki ba ki da hankali ba ki da tunani wani shawa za ki ji a mace ƴar uwarki amma shedan ya zayyana miki ya kawata miki ya burge miki sai ki zama kina sha'awan mace ƴar uwarki wanda addini bai yarda da wannan ba lafiyayyen hankali bai yarda da wannan ba dabbanci ne shedananci ne shedan kuma dama ya hada a gaban Allah lokacin da Allah ya tsine masa ya ni kore shi daga aljanna yace ya rantse da buwayar Allah da ikonsa lalle zai batar da mutane yace thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yace wala tajidu aktharahum shakirin zan zo musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta ko ina zan zo wani a zo masa ta kudi wani a zo masa ta mace wani a zo masa ta barin addini wani a zo masa ta shaye-shaye wani a zo masa ta namiji ya yi sha'awar namiji dan uwansa wani a zo masa ta mace ta yi sha'awar mace yar uwarta duk wata yarinya ko mace da kuka haɗu tana taɓe-taɓen jikinki tana danne kafaɗanki karki yadda da ita dama suna magana suna kallon cikin idinki suna ɗan mai da ido kamar na mashayi su nuna suna sha'awarki duk wacce za ta dafa kafaɗarki ta mammatse ‘yar iska ce ko za ta zo kuna gaisawa ta fara bugun duwawunki ko ta kama ki a kwankwaso ta jawo ki duk sensitive areas a jikinki duk wacce za ta taba wannan wurin munafuka ce lesbian ce ki hatara da ita iyayenki ba su haife ki don wannan ba me za ki gaya wa Allah da ya halitte ki ke da ake so ki je ki zama uwa duk wacce ta yi sha'awar mace ƴar uwarta da wuya ta yi sha'awar namiji ko da kin je kin yi aure shedan zai zayyana miki namiji ba shine zai gamsar da ke ba mace ce za ta gamsar da ke shaidanun cikin suna yadawa abinda ba ciki zaki ba abinda ba cuta zaki dauka ba in jiwa akwai cutar da ta wuce la'anar Allah da fishin Allah saboda haka ai hattara a koma ga Allah dukkanmu masu laifi ne iri daban-daban Allah shine mai gafara mutuba duk wacce take da wannan sana'a a zuciyarta ko wata tana danta ciki ta ji tsoron Allah ta san za ta mutu ko ba mutuwa ne a irwa gdss ba wata ɗaliba da ta taba mutuwa ba wani malami da ya taba mutuwa oho ashe ba sai an tsufa ba ko to a shirya kina lesbianism za ki mutu kabarin kina diranki azabar da ke ciki allah kaɗai ya sani masu irin wannan halin kuma ran tashin kiyama ɗiwa mai wari yana fita a farjojinsu a cikin wuta ana musu azaba da wannan kuma ana shayar da wasu da wannan diwar ba abin sha'awa ba ne duwace za ta baki barin gaya muku sifofinsu duwace kuna fara kawance za ta baki kyauta mai girma ki kiyaye ta ko ba halinsu ba ne za a baki kyauta da ya fi tunaninki haka wata take gaya min wata sun haɗu a biki sun gaisa lafiya lafiya kina son ki kawance ni eh kina so na ina son ki ta ɗaukar so na in kawance ne kina so na ina son ki kawai sai ta je ta samu jaka mai kyau ta ta sa turame da takalma kawai sai ta kawo mata a masaukinta sai ta ce kina sayar da kaya ne sai ta ce ai na kawo miki ne me na kawo miki ta ce a ba na bukata ya za ki kama wannan sai ta je ta magana da uwata uwata zo ta sa baki sannan aka sa ta ta karbi kaya shi kenan fa ana nan ana nan sai wata ran ita wannan ɗin ta tashi ta je gidansu wannan da aka ba ta kyautar ba ta je mata za ta zo ba kawai sai gata nan ba ta ji daɗin zuwan ba don ba ta nemi izinin zuwa ba har uwar take cewa ba kawaki ba ce ku je ɗakin ki mana da ita so suka tashi suka je ɗaki suna zuwa sai ta ce da Allah ina tole ina so in shiga ta nuna mata tole ba ya kamata ta je tole ba sai ta tsaya ta jefar da ɗankwali ta buɗe zim ta cire riga ta cire siket ta cire brazier ta cire pant ta tsaya haihuwar ota sai ta kalle ta ta ce ban yi miki ba ne sai wannan ta rasa mai za ta yi a cikin gidansu ta ce don Allah ki rufa mu ban yi miki bane ki haƙuri sai ta gane cewa ga abin da take nufi da ita ta ce ki haƙuri ki sa kayan ki ai ina tare da wata ce shi yasa ba na so in yi wani relation kaza kaza ta ce ki gaya min nawa take sa miki a account ɗinki a wata kaga kudi ba matsalan su bane nawa ta suke sa miki a wata yar waye ce yar waye ita dakkar Allah da Annabi ta kore ta ta fita daga gidan wannan daga cikin halayensu ba ka kyauta mai ban mamaki da kuma kalmomi na soyayya tsakaninta da mace kamar yadda namiji da mace suke magana sannan in ku za ku gaisa an kun haɗa hannu ba ta so ta bar hannunki ba za ta dinga mammatsa hannunki ta kiyaye ta ko kuna magana in ta ga kina kallon idanta za ta dinga kallon kirjinki kiyaye ta in kuna zaune ta fi son matsawa jikinki ta fi son ta taba jikinki ki kiyaye ta zan takaita a wannan sauran kun sani don ban so in zurfafa to ai hatara da su babban abin da zai zama mana kariya imani da Allah da tsoron Allah duk abin da muka yi fasa kayya tana jira mu a gaban Allah kuma yanzu ki zama yar lesbian anan ki zo a ce kin yi aure ko kin hayayyafa idan kika ga wannan da kuka yi wannan aikin ya zaki ji ba abin kunya bane kuma ba irin wannan abun bai ya koya yanzu a makarantar kun nan yanzu da zan tada wata a makarantar nan baki san masu lesbians ba za ta ce na sani sun kai uku ko biyar sai ta ce sun fi haka to an gama an fita in je ta zama wani babba a wajen aiki kai kina wani aiki ana magana ta a ku kyale ta yan lesbian ce fa gaba ɗaya mutuncinta da ya zube a cikin mutane kuma mutunci kamar madara ne in ya zube ba za a iya kwasa ba da mutuncin mutum ya zube gara kudinsa ya zube ko zai samu wani amma an ka rasa mutunci ka rasa komai kuma abin ba zai tsaya kanka ba har iyayenka iyaye za su dinga jin kunya yarmu da muka ba ta tarbiyya a ina ta koyi wannan halin su dinga tsine miki Allah ya tsine miki ina za ki tsaya saboda haka na sani a wannan makaranta akwai mata masu wannan ɗabi'a wallahi ku ji tsoron Allah kafin Allah ya kama ku ko kuma mu yi ta'addu Allah ya jefa muku cuta a farjojinku ku zama kuna kamu da cututtukan da ba za ku samu maganin shi ba don Allah yana da cututtuka iri-iri ko kuwa AIDS da an santa ne cutar AIDS ai daga baya aka santa ko to runduna ce daga Allah duk wanda yace ba zai bi Allah ba Allah yana da runduna iri iri sauro ma runduna ce daga Allah saboda haka ake yayi Allah a ji tsoron Allah a tuna da wahalan da iyaye suka sha mu tuna ya zamu mu saka musu akan dawainiyar da suka yi mana amma ba mu zo makaranta mu lalace ba talauci ba kasawa bane wata idanta na kan kelkel banza wata ta yi kwalliya ta sa kaya mai kyawu ita gidanta talakawa ne ga elizabeth za ta kawo mata firmi sai ta bita ta lalace wajen ta sa kaya mai kyau mutane su gani in kin sa kayan talaka allah zai kori talakawa ne a duniya ko a lahira ai talakawa su ne mafarkon shiga aljanna ko mai kuɗi ko ya bi allah sai talakan da ya bi allah ya shiga aljanna kafin mai kuɗi ya shiga saboda haka talauci ba kasawa ba ne in kina da atamfa na biyar ki wanke ki goge da takol ki sa kayanki ki fita ki daga kanki in an yi magana ki ce iyaye na abinda Allah ya hore musu kenan ni ba na sata ba na zina ba na madugo ba yar lesbians ba ce ki tsaya a nan alfahari da kaya ba shi ba ne mu yi alfahari da imani da ke cikin zukatanmu Allah bai ya duba siffarmu bai ya duba abin da muke faɗa na baki yana duba zukatanmu ne ko ka yi sallah daidai Allah zai dubi zuciyar ne ba wai jikin kaɗai ba in zuciya ta dace da abin da ke cikin waje to nan Allah zai karbi ibada saboda haka mu tausayawa kanmu mu tausayawa iyayen da suka haife mu suka ɗauki ɗawainiyar mu mu tausayawa malaman da suke karantar da mu mu tausaya da gwamnatin da ta ɗauki ɗawainiyar mu ta karantar da mu ta ciyar da mu ta ba mu makwanci amma ana fatan mu zo mu zamanto al'umma da za ta amfani ƙasa mu zo mu zama malalata mu zamanto masu kashe auren mutane za a ga mace za ta je gidan matar aure mijinki nan me kike ji da shi sai ta ce ai bai kyauta min ba gudin cefa ne ma bayya bani ai ku ne mata wai sai da maza ai ko ba maza za a zauna mu yanzu da maza muka dogara mu da mata ƴan uwanmu muke harka tun daga Abuja ana aika mun duk wata ana sa mun kaza a sa mata kuɗi ta je karuwa ta je ta kwanta a karkashin wata mace ta tashi ta zo tana kwalliya tana daga hancewa mutane in mutane ba su sani ba ai Allah ya sani saboda haka mu yi hattara mu yi addu'a kuma masu yi Allah ya gyara halayensu wayanda ba sa yi kuma Allah ya kare su kar mu zama masu dogon buri dama babbar musiba a duniya babu kamar dogon buri abinda baka samu ba lokacin ka bai ba ka ce sai na samu ai Allah yana yin masu kuɗi ko amma ba za mu ga yaro karami mai shekara bakwai ko shekara goma ko sha biyar a ce ya zama miliyoniya akwai shi a garin nan me yasa sai an girma Allah yake kawo don lokacin ne Allah ya kai ya nuna ya kai idan mutum an bashi zai iya sarrafa abin to idan mutum bai nemi bai jira lokaci ba yayi gaggawan neman abu to zai sha wahala saboda haka in Allah ya zamu yi kuɗi zamu yi in ya zamu yi mulki zamu yi in ya zamu yi ilimi zamu yi in bai yi ba Allah bai ki talaka ba dama shine da ikonsa ya sa wasu zamanto leburori wasu zamanto ma'aikata wasu zamanto shugabanni wasu zamanto masu kudi wasu zamanto malamai don da haka al'umma za ta zauna ba zai yi dukan mu zama masu kudi ba ba zai yi duk mu zamanto masu mulki ba ba zai kuma ce duk mun zama talakawa ba mutum ya yarda da matsayin da Allah ya aje shi shine kanuri a tauhidin sa yake cewa idan ana magana wannan sai ya ce mutum ya dubi yatsunsa mana ngoron doma kuma ala yakurun kafuna ya alqur'an lai rumi yangu londo ga timbe dawo yende kurumbe blande shi ko rido amama zura tin ko zuna alama adai la nan zinde la nan zin ba la ashir zakata la daudau amma sai fandikiya sai walngiya sai dikiya sai sai adici da alai sai da ala guljin alai walle gulja walle min amma walle guljin ya wallan ba saboda haka Allah nake roƙa ya datar da mu ga sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam na ce zan yi minti goma zuwa sha biyar yanzu na minti talatin cif-cif Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa malumanmu iyayenmu da suka riga mu gidan gaske Allah ya gafarta musu wayanda suke raye kuma Allah ya yassara musu ya ba su ikon taimaka mana a salon karatu da muke yi nan gaba rayuwar mu Allah ya sa albarka Allah ya wasa kokolwar mu ya ba mu ilimi mai amfani ya sa mu ci jarrabawar mu ya sa mu je makarantu na gaba ya sa mu zama masu amfanin al'umma duk waɗanda suke neman tada zaune tsaye a cikin al'umma Allah ya kawar da su shugabanninmu daga gwamnan jihar Borno da shehun Borno da sauran manya mu yi musu addu'a Allah ya kare su Allah ya baraka isa albarka cikin rayuwarsu da wani da Allah ya ɗora musu Allah ya ba su ikon saukewa mu kuma a cikin mu duk wanda Allah ya sa zai zama wani abu Allah ya sa albarka a rayuwarsa Allah ya gafarta mana ya biya mana bukatunmu na alkhairi walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah ina ganin zan fita ko?